أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha biyar ga wata na juma'a ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da goma ga watan harko shekara dubu biyu da ishirin. insha Allah ganin sati da ya gabata mun tsaya aya ta 85 kenan yau insha Allah cikin suratul nahl muna suratul nahl aya ta 85 kenan yau insha Allah za mu tashi aya ta 86 kahin nan ɗan uwa na isko tambayoyi to gaskiya za mu takaita ganin lokacin da mu kai ci ne akan tambayoyi da dama za mu takaita tambaya ɗaya biyu zuwa uku da yin gaisa dan wani harko iya maganar cewa magana ta gaisuwa lokacin gamuwa da babban mutum ko tsoho ko na babba lokacin gaisuwa shin mai matsayin meka hannu ko sunkuyawa to shi abin da sha'anwa gaisuwa ta musulunci a gamu a yi sallama a gaisa hannu har ya tabbata annan salasan iya cewa idan kuka gaisa kai da musulmi aka yi hannu da hannu za ku zubda kurakurai da ke hannunku kina akwai gafara ta kurakurai ta layi kada kuna a gaisa kurin kaga wanda ya duka kaga babu magana kaga wannan abu mai ganin ko yauni ne ko babba ne ko sarkinka ne ba an gaisa ba ka kun asara wannan lada kuma laifi za ku shiga maganin inhina inhina na daga ta dan fodiyo da ke shi yara yan wuraren mu na irin gaisuwa mu a wajen mu sun kuyawa ita ce girmamawa ya ta matalaka ina a rasu haramun duk da sun kuya take haramun ciki wata za ta kai ga rukumi ta kai ma ga kahuci in kai yarda da abin da kai kenan ba wata gaisuwa da aka yarda ta inhina a musulunci ba sun kuya ba wannan sukan ce ai ba da dabi'a musulunci ya da ladabin shi kuma akwai na al'ada na jahiliya jahiliya ce suke irin wannan lamarin na maganar sun kuyawa wajen gaisuwa kuma sun kuyawa girmamawa ba nan ba take mutum zai iya sun kuyawa ya gaida kai gusa ya zage ka inda mutum ne he ka kama komai amma gusa ya zage ka ba wani girma nan dan haka kamar imamu kurtubi da yawa sukan kawo maganin ganin an saba ana wa malamai haka nan wasu malamai kan nema su kare sun kuyawa wajen gaisuwa da hira da ra'ayi mutum ya samu wannan littafi na na imamu kurtubi na tafsirin shi inda yake kawo mas'ala ƙarshen isa Yusuf alayhi salam iya bayani cewa dukkan wannan al'umma a wannan a musulunci babu wata madogara babu wata hanya da za a halitta maka sunkuyawa wajen gaida wani babu wani wani malami cikin magabata cikin malamai magabata ba yan ra'ayi ba wanda yace sunkuyawa ta halitta wurin gaisuwa ga cikin sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah rajulun minna yalqa akhahu afaina hanilahu qala la yace ya rasulullah sai ya ga mutum dan uwa zai sun ku annabi ce la annabi ya ce la ba a yi ba sun koyawa kenan ba magana sun koya wannan gaisuwa ka ba mutum ladabi in tsoho ne iya zama kama zamana da an ji ba sun koya baban ka ya zamana ce baba ina gana ka garga haka naka akwai wanda gani amma ka zamana baba ka ba zamana ka zamana ka gyara zama ku gaisa da baba ko tsoho amma ba sun koya gaskiya sai ta biyu da iya cewa a wajen aikinsu ne wani ko shafin yake galaza musu za su iya jama sai alƙunutu ɗan uwa a sanin da na mahi yawa idan an ce shaf ya matsa a wajen ma'aikata to iya akwai wani abu da aka saba yi wanda na sakaki ko na rashin gaskiya tsaya da inda haƙin kuna kuna da wasu buka daba da wuya a zamanin ilakin ƙungiyoyi na yanzu na san jikoki ba sun kashin gwamnati ba sandika ta ɗan gwamnati ko ba ta ɗan gwamnati ba a Nijar na wata a ce gwamnati a ce sai ba a zuwa aiki kuma an shi aiki kin sandika a Nijar ta ɗan gwamnati so gwamnati zai ce a ce ba a zuwa kuma ba a zuwa kenan in haka kuna da haƙƙi gaskiya ne sandika za ta aiki ko ce buku kaza amma dan bayyana akwai matsala an kaga haka to ala kullu halin ko ma dai ba haƙƙin bane ba mai kun kuyi kunutu ku yi addu'a Allah da muku haƙƙin ku kuran ba yi babban addu'a hasabi hasbun Allah wa ni'mal wakil ku yawaita yanta kurin hasbun Allah wa ni'mal wakil Allah ya kuma ga Allah kurin hasbun Allah wa ni'mal wakil ku yawaita yanta insha Allah Allah ya kalin bakin nan kuma mu ba addu'a Allah ke yi sai to ina ga mutsayana sai yanzu ganin an jima ba ba da fa'ida ba fatara yau wata gara basa ta nafila wannan gara basa akwai ruwa cikin sayin bukhari wanda abdullahi bin abbas ke tabbatarwa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana yin raka hudu bayan isha in je gida kayan salar dare raka hudu yake yi wannan bangaren hadisin marfu ke na ibn abbas cikin sayin bukhari abinda yake zawa da fadalan akwai hadisai marfu'ai to illa akwai matsala kan wajen isnadin su za mu tsaya hadisai mu ufai akwai na amur bin as akwai na aisha akwai ibn mas'ud wanda albani rahimahullah ya cewa wa'annan hadisai mawqufai a hukumce ba su matsayin mawqufi na matsayin marfu'i kuma da ga wancan asalin abun ya tabbata ruwa sai bukhari me yake ruwa da zamu jita eh cikin sahabbai ibn amr bin as yake cewa man salla arba'an ba'da al-isha' kunna ka hinna min lailatul qadar wanda ya sallaci raka'a hudu bayan isha za su kasance mai kamar ya yi raka'a hudu a daren lailatul qadar ruwaya ta amr bin as aisha ta mabin take cewa arba'un ba'da isha ya adinna bi mithlihinna min lailatul qadar raka'a hudu bayan isha suna daidai da raka'a hudu da aka yi daren lailatul qadar حديث ابن مسعود يكتا من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم adalla bi mislihin min lailatul qadar yace raka'a hudu bayan isha ka ayi sallama tsakaninsu za su maka daidai da raka'a hudu ta zanen lailatul qadar wannan fadala ce gara basa ce kenan ka je gida ka yanka kwanta ka yi komi ka yi raka'a bayan isha za ba kaman kayi su ladan kaman kayi su a zanen lailatul qadar Allah ce muke mu da ni Allah na maja ayin karatun da eh haka ne magana kenan a ruwa ibnu mas'ud ba sarma tsakanin su sama yin sallama sai bai bai bata komai eh amma muka ruwa ibnu mas'ud kenan ka sallama tsakanin su ya tayi a tashi ba
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون na'am dan tambayar ka ta zo da yawa maganar sallar raka'a hudu cewa tahiyya biyu ce ruwa ibn mas'ud cewa ba- babu sallama tsakanin su ki dole na kai ba matsala komai me neman ƙarin bayani kuma ka kudin farda kudin fa'ida to eh, a'udhu billahi samina alim minash shaitanir rajim وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم muna cikin bayanin irin abin da zai wakana a wunin kiyama tsakanin mabiya wani Allah da abin da suke bi wa'idar allazina ashraku shuraka'ahum idan waɗanda suka suka yi shirka da wani suka ga abin da suka bautata mu a duniya qalu rabbana ha'ula'i shuraka'una zasu ya ubangijinmu wa'innan su ne muka gama ka da muka gama ka da su alladhina kunna nad'u min dunik su ne muke bauta mu ba kai ba Allah su muke bauta mu a duniya fa alqaw ilaihim alqawl innakum lakadibun a lokacin nan sai su wa'innan ma'ana wa'inda suke wanda ake bautawa a matsayin abin bauta wanda ba Allah ba za su yi raddin magana cewa innakum lakazibun kenan ƙarya kuke yanzu za su ƙaryatar da za su ƙaryatar da waɗanda suka ɗauke su abin bauta a duniya don ganin anan sun ga haza ba wani damar me aka cewa ba damar ƙaryata zan ci a ma'ana ba mu ba ku eh ba mu ba ku cewa ƙarya kuke da kuce kuna bauta mana ƙarya ce ka kenan za su ture bautar da suka masa a nan duniya kai ka rike shi shirye maka a lahira to yanzu ga lahira ta tashi ga kai ga shi kamin ƙarya to za ka yi kaga a nan tun daga nan ta haɗuwa ta tabbata ga duk wanda ya bi wani Allah a nan duniya don haka kenan sai wa alƙawar lillahi yau mai salam kenan tun da sun nemi maraba da su cewa sun ce kun mana ƙarya ba mu ba ku kenan yanzu su wanda suka bauta munin Allah sun san ta ɓaci kun ba wani dama gyara yanzu walƙar Allah salama yau mai duk gaba ɗaya a ran nan وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون
wa alqaw ila Allah ibn salam a ran nan gaba daya kowa ya mai kauya zuwa ga Allah dan ganin an san a yau waɗannan abin da aka rike abin bauta ba Allah ba ba sa amfana komi yanzu gaba daya sun koma zuwa ga Allah an mai kauya yanzu sai abin da Allah yayi idan ganin ba ba abin da suke musu wa dalla anhum ma kanu yaftarun abin da suke bauta ta ba wanda ba Allah ba yanzu babu shi sai da kenan shine asarar shine Allah yake cewa wa man adallu mimman du'a min dunillah waye ya bata kamar ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة
hum an du'a in gafilun وهم عن دعائهم غافلون wa idha hushira an-nas kanu وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah waye ya bata kamar mai kiran wani Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda wannan abin da suke bauta tama su yi ta addu'a su yi ta neman bukata a wajen shi har kiyama ta tashi ba zai iya biya musu bukata ba in ma kaga an samu wani abu cikin ni'ima ce da Allah ya bashi maimakon ya gode ma Allah sai ya bi ci ai wane ya bashi ko kaza ya samu amma wannan abun ba sa ba su da damar bautar komai ba sa iya amsa musu bukata ta har tashi kiyama wa ma andu ay magafilun ba su san ma kuna yi ba kan kuna shirman ka ne ma yo lake balle masu bautar gumaka yan uwa masu bautar gumaka masu bautar masu bautar wani Allah yanzu misali wani zai zai iya ga wani abala ya ce ya shehu wani na shehu yake ya sama kai yau ya lahira ba ko ya duniya ya sa abin akai masu kiran wani Allah suna ga ana iya samun biyan bukata ana ana kuma ka kidan da kusu ya zai kiran biyan wani bukata bai san ba ma kai eh ba ruwan shi ma abin da kai yace wa'annan mutane wa idha hushirun nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadati makafirin dan gobe kiyama Allah zai gama duk wani wanda ya bauta ma wani shina ina Allah zai gama abu ruhun Allah gumin da ran wallahi yake cewa dun idan kana kana san wani idan ka me ka bashi haƙƙin Allah to ka tada mai hankali ka gobe kiyama ka tuce shi idan ka sa Allah ya tsaye da shi dalilinka an gwada mai ga matsayinka ga abinka a filin kiyama ya tsaye da shi saboda kai ka san ba kowa bane ba za ka ce babu wani alkhairi ba gundo ba ne ba ka ba wani da ke girmawa haƙin Allah don gobe kiyama Allah ya tsada ya tsada shi ya ce waɗannan da kuka bauta ma ba Allah ba gobe kiyama Allah zai tseda su kuma za su butula ce ma su ce mu ba mu kukawa ba ƙarya kuke yi a shigar tsinuwa tsakanin ku da su in kana ga anan duniya ka kama wani Allah don neman wani abu domin su da yawa kurin don neman matsayi wani abu daban na duniya sai ka sun kafirce mu Allah cikin maryam Allah ke cewa wa takhudhu min duni alihatin li kullum izzan واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
kalla كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا na'am Allah ce wa takhudhu min duni alihatan li yakunu lahum izzan mutane suna kama wani Allah wanda neman wani matsayi na duniya neman buwaya ko da daban na duniya haka da yawa suka kama wani Allah suka rike ambota Allah ce kalla sai ka sun bi ibadatin za su butuna ce ma ibada da suka yi a duniya za su ƙarya ne wai kunu alam da za su zama kishiyoyin su domin za su ga tsini ma juna kaga in wakilan babu wani alkhairi kana ga soyayya ce ka tada mai hankali kuma duk wanda yake da wani Allah a duniya ka bauta mishi gobe kiyama Allah ya tada ku tare sai ya tada ku ku duka tsini ma juna wannan tabbata ta gobe kiyama ka saukana kenan kurin abin tausayi ne duk da ka iya ba wani haƙƙin Allah ko abin tausayi ne Allah ce wa alqaw ilallahi yawm salam a ran nan sun mai kauya gaba ɗaya zuwa ga Allah wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke bauta ma a duniya ya bace babu shi me ake bauta ma su wayewar mutane ta alladina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azab bima kanu yafsidun Allah ce da wannan mutane da kan zago karanta ta alladina kafaru wa saddu an sabilillah الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون alladhina kafaru wa saddu an sabilillah wa'inda suka kafirce mu Allah kuma suka kange mutane daga hanyar Allah nan lahibi ne su sun gafarce ma Allah ba su yi ba kuma sun hana wani ne shi ne hatsarin su ومن هنا عنه wani عنه su sun hana aje kuma su ba su je ba kuma sun hana wani je shi hum yana hauna anu wa yana hauna su sun sun hana aje kuma su ba su je ba kaga lahibi ne anan kai ka ki kamar wani wani mai shin da babban lahibi shi yasa Allah ke cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azab Allah zai dunka masa azaba kan azaba ga azaba ta kahurcin su kuma ga azaba ta kange wanda ga hanyar Allah Allah zai musu haka bima kanu yufsidun dalilin banna a saman ƙasa ko banna da kai shirka da Allah babu ba banna mafi girma a saman ƙasa kan gama Allah da wani ya Allah ce gaba
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم na Allah iya ba mu labari ko ba annabin shi labari cewa gobe kiyama ranar da za mu tado kowace al'umma da mai mata shaida ma'ana annabinta kuma annabin kowace al'umma daga cikin al'ummarta a cikin kinan annabin da cikinta za a ware shi mai shaida a kansu waje ina bika shahina ala haula kuma kai ma za ka zo mai shaida a kan wannan al'umma na shi cikin sai bukhari sauran wurare hatta sun sai musulun manzana wata rana abin da musulun ke cewa manzana iya cikin sabai ya ce ibn mas'ud karanta mun qur'ani inji yace ya rasulullah aqra alayka alqur'an wa alayka unzir ya rasulullah zan karanta ma alqur'ani da kaina alhali kai aka sauka mana alqur'ani yace huba na sama min gairi ina so ni ma inji wani iyaye ibn mas'ud ya dauko tun daga farkon nisa yazo daidai wannan mas'alar fa kaifa idza ji'na min kulli mushahidin fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin بشهيد وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
حسبك ابن مسعود يلقوا هربا سورة النساء هذا زديدي وانا ورم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد yaya halin mutane zai zamanto a lokacin da za mu zo ma kowace al'umma da mai shaidarta mana da annabinta waje ina bika ala haula shahida kuma kai za mu zo da kai mai ga waɗannan al'umma taka ibn mas'ud ke cewa ina zawa daidai nan sai na ce hasabuk hasabuk ya isa ya isa ce da na juya sai na ga hawaye na fararawa daga idan shi iya kuka yan wannan idan ka raka hankalinka me magana kenan tashi hilin kiyama za a tsaye da kowace al'umma da annabinta kowace al'umma za a kawo ta ga ita ga annabinta yau mai jima'ullahu rusula
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب كديبة تاشي هنكنا وإن من زنيد على دوا تنبايا وانا annabin an ba shi kashi wani annabin an kashe shi ma wani annabin ya shaɗa irin irin wuya ba abin da bai kana ba amma saboda tashin hankalin wunin kiyama Allah ce yau mai juma'ullahu rusula ranar da za Allah zai tattara dukkan manzanni a hilin kiyama fa yaqul ma za ujibtu yace musu wata irin amsa aka ba ku kin ko na zama tambaya wani irin amsa mutanen ka suka baka saboda tashin hankali da rikicewa qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ji abun da kawa zasu Allah Allah ba sani ba ba mu san ba ya sun manci da abin da ya wance ta yanka ne gurin la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ya Allah ba mu da masaniya sun mance a nan ka annaba muke magana wani an kashe shi wani ya sha kashi ga sai amma sun sun mace masu Allah Allah mu sani ba Allah Allah kai ne masanin gaibu abun tashi hankali mai girma ne شنو قال لك
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنسألن الذين أرسل إليهم الله تتبس faransa allan nan da ursula ilayhim tabbas Allah za mu tambayi waɗanda muka aika musu da manzanni kowace al'umma sai an tambaye ta wannan sa'anan da musalin kuma su manzannin za a tambaye su wata irin amsa mutanen ka suka bashi suka baka alhali Allah ya san ku Allah ya tabbata usna alim bi ilmin Allah ce za mu ba kowata domin su su iya sun bace da komi to Allah shi ne masalan gaibu ya san komi tafara na kusan na annabi ilimi za mu ba kowata al'umma sakamakon abin da yau kana a duniya kuma tafi ilimin da ilimi ya ana ce wa makunna ga'ibin ai daman lokacin da kuka rayu da annabinku da irin shiga ta karfi shirka Allah ce dama muna nan ba a yi wani abu a wajen idan Allah Allah iya gani Allah ce muna kada muna ganin makunna ga'ibin idan Allah a gaban shi akai komi haka wannan manzanni sun mulki kuma shi Allah bai mance ba bi ilimin zai ba ku ko ta al'umma shi aka ce a nan akwai hadarin cewa ku zo gaban Allah ya tsira ku da annabin da ya aiko muku domin shi Allah subhanahu wataala bai ala'a da kowa cikin kowace al'umma sai da annabin da ya aiko mata shi ne wasta mai ce kaza za ku buku kaza kaza nake so ban san kaza wannan annabin da aka aiko muku shi ne wasta da yake gaya muku saƙon Allah ba wanda Allah ke magana da shi na haka ke ne yanzu jawabi idan an tsaya a gaban Allah gobe kiyama mutum aka ce ido zai na fata zai aka ce ido zai na fata idan aka tsaye da ka a gaban ka abin da kake yi a rayuwarka na ibada ba annabi ya gaya maka ba wajen wazaka annabi ya ma shaida annabi zai ma shaida abin da bai gaya maka ba za ka hau wani abu na ibada annabi maka shaida abu annabi bai san shi ba shi bai karanta shi ba wake da mai son tsayawa a gaban Allah lamun lafiya ya iya tsayawa da hujja a gaban Allah to la duk abin da kai na ibada ka tsaya kai ba abin da wanda Allah ya aiko shi Allah ya ko shi Allah ya zaba ya aiko ya kawo sakon shi duniya mai neman tsira ya bi duk wanda ya bi wata hanya wallahi ba ta wannan ba wallahi ba da tsi kuma ba zai tsira ba bai kuce lafiya wannan mutum mai san tsira ya kawo hanya Allah ko ga Allah ya ce ga manzon da ya aiko kowane ne a wannan hanyawa babu na ukuwa ba wani zai saba ba wannan kabishi kowane Allah ya ce manzan Allah ya ce ba wani bai maka saba sai da a ce karin bayani sahabbai wanda su aka rayu suka abin da aka yi amma sahabi bai ka maka inna manzan Allah ya ce ai kaza to wani ce ba a yi wani sahabi ce ba a yi ta wata abi ta manzan Allah sahabi ya kuskure akwai abin da bai gani misali akwai abin da bai sani ba na kama babu hujja da ɗan adam mai neman zai gobe kiyama rike hujjar Allah ci annabi ci ko sahabbai da yan baya suna maka bayani magana Allah me take ni me ake nita amma ba mai kama magana sabanin wa'annan ka dauka ka rike babu garanti ba wannan ba babu garanti he qur'ani da sunna sunna garanti duk wannan wani sai kuskure an ba wannan ba he dai bayanin wa'annan ababe na sahabbai da yan baya take da haka Allah ce zai ma ko yawa manzannin tambaya kuma yama wanda aka aiko tambaya kuma Allah ce zan ba ku labari labari na gaskiya kuma sai ma makun na ga'ibin da mun ban ku ba muna nan kina Allah iya ga abin da ma kai wannan shine wa tashin hankalin mutum je ma Allah ba kan hanya ba da Allah wanda Allah ya koya mishi Allah shi da maka sunna ci gaba kenan ayat da zamu karanta da mu ba kenan wa yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan alaihim ranar da zamu tado kowace al'umma da mai shaidar su a cikin su min anfusihim daga cikin su Allah ya ko da manzo wa ji'na bika shahidan ala haula kai ma Muhammad mu za mu zo da kai kana mai shaida ga waɗannan al'umma taka wa nazzalna alayka alkitab tibyan li kulli shay muna nan nazzalna nazzalna akwai mun ta anzala nan nazzalna mana an an an ɗaya bayan ɗaya kin mun rika sabkar ma da wannan littafin alqur'ani dan qur'ani bai zo zama guda irin na taura ko injil ya zo daban-daban mataki mataki ke mun rika sabka ma da alkur'ani wani ta tibiyana da kullu shay da maka bayanin komi wani ayata ka wannan wacce ta kawo wannan wani ta kawo wannan a maka bayanin dalla dalla da abin da yake mun fa da amfani ku duniya lahira ina ku bayanin dalla dalla shin tibiyana shin bayanin komi da abin da abin zai amfani ku duniya lahira yace wa hudan wa rahmatan wa bushran kuma qur'ani abu uku ce shiriya ne kuma rahama ce ta Allah kuma bushara ce amma ga wa yake zamantowa shiriya ya zamanto rahama ya zamanto bishara lil muslimin ga masu mai kauya ga Allah Allah sa masu masu mai kauya ci gaba inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ان وانا ايه كما نبي الله بن مسعود ke cewa ajma ayatin fi qur'ani ajma aya wata kowace gama komai da komai a wuri guda yace li khairin imtasalu bihi kul sharri yushtanabu minhu anhu kai yace aya da ta kowace aya gama ababe a wuri guda bangaren alkhairi dan kai ka aikata abin da aka gaya ma na alkhairi kun bangaren shari don ka nisance shi ayace guda a wuri guda Allah ya umarni da wasu ababai guda uku kuma ya hali da abu guda uku a cikin ayi guda ya hora cewa inna Allah ya amur bil adal wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah iya umarni da adalci da kyautatawa da kyautatawa danki na kusa وينهى عن الفحشاء iya hana alfasha wal munkar da mugun aiki wal bagai da zalunci izukum la'allakum tadhakkarun ya muku galgadi don ku zamanto masu wa'astuwa ne wace adalci zai ta gama komi adalci ya gama komi adalci ba ga dan adam kaka gama Allah da kowa kishe shi zalunci ba zalunci gabawa ka ba wani bawa haƙƙin Allah kuma adalci yanwa a cikin rayuwa yau da gobe a gida ne a ma'aikata ne a gari ne a ƙasa da ko aina ne kowa san muhimmancin amfanin adalci cikin al'umma ko aina ka yi shi ya samu kyakkyawar rayuwa ko aina ka yi shi ko a shari'a ko aina ne in za a ci al'umma za ta rayuwa cikin kyakkyawa cikin nutsuwa za ta rayuwa shine Allah subhanahu wata'ala sau mahimmancin adalci yake magana ko da ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
aka san akan samu mutum iyayewa wani dan adawa ka ne ka samu wata dama a kan shi wanda sai abin da ka hudu za a amince za a yarda da shaida ka ko kai hukunci ma ya zo hannunka a kan shi ya ka maka shi Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'jibu kada adawa ka da wani duk irin adawa ku da shi kar wannan adawarka da shi ta sa ta ɗauke ka ka ƙiyin adalci a kan shi don iya maƙinka ko da kahuri ne aka zo magana adalci za ka mai adalci baka zalamta shi an ta haƙi shi Allah zai kama ko kahuri ne ko kahuri ka zalamta ko kiyama Allah ya kama ka ba a musulunci bai da zalimtar wanda yake mana zalimtar wanda yake kahuri ne daga Muhammad zara ke ban labarin cewa wanda ya zalimci ko ya cuci kafirin amana gobe kiyama idan ka kashe shi ba ka samun kamshin aljanna kai tsaye ya kaji na baka so alkawari ne na amana iya da haƙƙi eh kaka zalunce shi ko a kasuwa ko a menene a ka makamun amana ne in kai Allah zai kama ka Allah ce kanku kadda adawa ku da wasu ta sa ku ƙi yin adalci yace ijidu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci kuma shine mahi kusa da tsoron Allah kina Allah ya san ya san shi kore shi takawa yin adalci cikin komai wannan kenan a kowane bangaren rayuwa adalci yana yana kawo kyakkyawar rayuwa tsakanin al'umma a gida ne in ina ne sake da muhimmanci akwai abu da yawa shan adalci yace aka ta ihsanu kuma kenan kyautatawa dukkan bangaren rayuwa ta mu'amala ta iyalai ta ina ne ka zamanto mutum mai kyautatawa inna lillahi ibn muslimin Allah ya masu masu masu kyautatawa ka zamanto ko ina hatta Allah ce hatta da kalma qulu lin nasi husna hatta da basan basan bakan magana magana mara kyau muka ka ka mutane magana kyakkyawa Allah ce qulu lin nasi husna ko mutane magana mai kyau mai dadin ci kaga mutum bakar magana ko zama kamar ba ta dadi bakar magana ba ta dadi kenan ku zamanto masu kyautatawa nan ba a keɓance ba a ko dukkan ɓangaren rayuwarka ka zamanto mutum mai kyautata ma al'umma mai kyautata ma abokan zama ne in uwa ne in ma mine ne nan hawan zai iya cewa in aka san haka nan misali ɓangaren ɓangaren ɓangaren iyalai ko ɓangaren yan uwa sai ce ni ina ma yan uwa na kaza kaza amma bisa kyauta mini na fasa kakka fasa ka ci gaba da yi manzana sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni da ƙureshi da su ƙureshi su kaurace mishi dewa ya ce ƙureshawa suna musguna alaƙar mu ta zumunta ya ce zan ci gaba da kyauta wani alaƙa matuƙa zan iya wani zuciya da sulallah dangina ina musu iyakar kyautatawa amma suna musguna mun manzana ce ka ci gaba da kyautata musu su suke hallakar da kansu kuma Allah zai taimake ka a kansu kenan wanda kai ka je ka kalma so kai dan Allah kura shi na kun kai dan Allah kura yace wa ita'idul qurba kuma ka zamanto mana ta zuwa jewa dan dangi mana taimaka ma abaka yan uwa dangi Allah ta wa ta qurba haqqo wal miskin wa min sabil Allah ta ka ba hida haqqi wa ta qurba haqqo wal miskin ka ba dangi haƙƙin su da talaka da ta hana kenan akwai ɗan uwa iya da haƙƙi kanka ɗan uwa ana magana ɗan uwa haƙƙi wanka kananka duk wani danginka bakin abin da Allah ya baka dama iya da haƙƙin kyauta wa ɗan muka samu wani wata mu'amala da ake anan ta uwaye balle uwaye sai a samu wata matsala tsakanin misali babanka da wani ɗan uwan shi ko wani uwarka da ƴan uwanta sai ɗaya ce ka ƙara zuwa gidan wani bala kai ka tarin shi ɗan kana da hali he ɗaya ce ka ƙara kyauta ma wani in ka tabin yayi maka ba an hakan cikin waya kuma sarana sahana taimaka ma ɗan wansu sahana ɗiyansu wani abu yawa gana da yawa da yawa cikin al'umma ɗan wa mu sani akwai bambancin abuta ta duniya da jini da zumunta zumunta ba babanka bai baka ita ko uwarka ta baka ita a'a ba su ba suka baka balle su amshi Allah ne ya riga ya gama uwarka bata da haƙƙin ta hana kama kan wata alkhairi manzon har iya cewa ina mutu fil ma'ruf ana da'a da aka ce amma uwaye da'a ana musu da'a ne cikin abin kwarai ba a ma uwa da'a kace kake taimaka kanwarta ko yatta ko kananta ba anan ba a mata da'a ta huce haddinta haka uba ba zai ce ba kaka taimaka ma dan uwan shi ko ci dan uwanka kaka taimaka ma wani ka taimaka wani ba a mai da'a ana ya huta haƙƙin shi kaka ma wani magana a a babbe da wani haƙƙin zan tsine maka me me tsinuwa Allah tsine maka Allah tsine maka insha Allah tsine maka shi a ce Allah tsine maka shi Allah ya ce kaka bi shi ana Allah bai ma ko ba abin zai same ka kukan maka ciwon ka ko daya dan ta ce dan ka taimaka mana Allah taimaka wallahi Allah bai ma komi kai ita ce ma a matsala eh tana neman raba zumunci ko shi uban da kai shi ne Allah zai kama dan raba zumunci ta in wani abu ne mu san da shi da samu da cikin al'umma haka nan kurin uba ko uwa su kado ka su ce kurin ka ai kaza to anan mu sani harkar zumunta wani ba sayan ta akai ba kuma ba a saida ta Allah ya rufe ya gama ta kuma Allah zai ma tambaya kan haƙƙin zumunta haka nan anan ba a da ga wani a bata zumunta a ki zuwa gidan wani ko a taimaka mashi ko ya faɗi ba mai da a nan kuran yace wa yi ta'adul qurba yace wa yanha 'anil fahsha'il munkar yanzu bayan da yanzu umarnin adalci da kyautatawa da taimaka ma dangi in wa magana ta zumunta wata ruwa tabbatata daga cikin sai jami'i mazan sanar yake cewa ma min zambin ajdaru an yu'ajjala Allah an yu'ajjala Allah uqubatahu fi dunya ma ma yudakhiruhu li sahibi fil akhirah min abaka wa qata'at rahim ce gobe mazan yake cewa sallallahu alaihi wasallam bai gaba wani zinihi a cikin zinihi ya ce bai gaba wani zinihi da ya cancanta da Allah yake gaugawata hukumar shi tun a duniya Allah ya kama ka a duniya ya kama ka kuma gobe kiyama ya ma tanadin kuma azabar lahira kenan menene lahin da Allah bai barin shi a lahira a duniya ya kama ka kai ya ce wannan hini zini ne ce zinihin zalimci da yanke zumunta wannan laifin biyu kamar ka ga zalimi dai diyan da ya kai wata ranar abin tausayi nawa aka yi kallo a gaban ka ya kai kaza ya kai min kashe shi ka kashe shi ya zama abin tausayi a duniya Allah ya ga abin tara ga ya kare wala gaba ka tara ma Allah ya hana ka ci to zan wani an gama ka tara ka tara ga tension ga diabetes ka ci gishiri ka mutu sukari ka mutu to ya zaga da duniya ba ki shi kuma hatta in ta gaba take suka gaya an san da yaba take gaya hatta da mata ita kalle su duka dudu an gaya maka kuma a sama kurunikin kurunikin da yaba ta wata bata buwa kurin ka taba ga mutu akwai ta ka akwai da yaba ta dan mun ta kadan kadan haka ta yi akwai mun gowa da kadan kadan taba sai in ga mutu kurin kun zuka shi ga likita sai Allah sai ka san Allah hana gaci kuma daga da wasu ƴan manzan diya kallo kuma take ci kuma eh miya gudu ɗaya suka ɗaya ba za ka zuwa ba za ka ba duk mai halatta ka fito sai ka ɗaya su bata abin da rai shi ya karo ta kai ci kun sukan ta kai ci ya tara amma ya zai in a takaice da Allah bai barin azalimi manzala ce a duniya da mu yanke zumunta da azalimi tun a duniya Allah sai ya kama su ya tuba tun da wuri ka tuba tun da wuri a duniya ya kama kuma ko kiyama kuma ya kama ka kin haka ka kenan yanke zumunta ka ɗari ne kakka yarda wani ya sa ka yanke zumunta yi haƙuri an cutar da kai kai ka je biji ba kai je ka yi bakin naka ka bashi da Allah kuran amma abu ne mai girman gaske wanda gobe kiyama na wanda bai gobe kiyama a bakin sarari tana da ita da amana annabi suna cikin suna gabar sarari ba mai hucewa lahiya duk mai cin amana ko mai yanke zumunta bai hucewa lahiya Allah taimake mu wannan abin da Allah ya jero adalci kyautatawa sadar da zumunta wa yana an alfasha da munkar kuma Allah Allah yana alfasha da munkar in wa alfasha an ce lahin da yayi muni ko da dabi'a mutum wace kaza kurum ta san a canza wani ya nan uwar shi kowa san abin ya kai gaya akwai abin da ko mutum bisa addini ba kina abin da ya kai gaya wajen muni wanda kowa zai bayyana da munin shi munkar abin da yake shari'a ta haramta shi ma amma ba kowa iya zai gano munin shi duka dai banna ce da babba da karama yace wal bagai kuma ku zanci zalunci nan zalunci an ce nan shiga haƙƙin wani shin albagai cin haƙƙin wani duk abin da haƙƙin saka ci kuɗi ne mutunci ne menene kaka taɓa wani ma komai akwai ɗan sauƙi idan tsakanin kai da Allah ne yau Allah na malahi zina ce shan giya ce menene kai yau ka tuba da Allah shi kenan an kare amma ka ci kudin wancan ka ci na wancan kuma balle kudin kasa da mutumin ayoro da na ungurti da na zurku da na mai mujiya eh da na ɗanyisa eh da can kolo wajen kolo ya kawo kina duk wannan mutanen duk wanda ke wannan garin kewayen iya da haƙi a wannan dukiya to da Allah ne ka ci ka tara ko ka tuba ka san da akwai matsala shine matsalar zan kin kuma mai alkhairi kakka ci kurin kakka ci mai alkhairi kakka ci kurin gaskiya magana shine kurin kakka ci kurin Allah kiyaye yace izukum Allah ya muku galgadi kan wannan bayanai da ya gabata muku na maganar umarni da adalci kyautatawa taimaka ma dangi hana alfasha da karama da babba da munkar da zalunci Allah ya muku galdiya muku wa'azi kan waɗannan aiki da wannan dokoki nashi da hani da umarni da ya kuyi hani ka kuyi ya muku wannan wa'azi la'allakum tadhakkarun dan ku masu tunatuwa masu astuwa Allah ya samu masu astuwa Allah ya ci gaba
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون نعم نعم shi madana Allah ya mana umarni da cika alƙawali duk abin da muka yi da wasu ne da jejeniya na alƙawali ka cika ku aufu bi ahadillah idza ahadtu ku cika alƙawalin Allah idan kuka ɗauki alƙawalin yanzu musu aka ci ahadillah saboda ana zawwa a yi magana karantsi da Allah a nan da ku biyu ne yanzu ka sanyo Allah cikin lamarin yake cewa wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kan ku warware rantsuwa bayan kun kulla an zo an yi alƙawari domin abu ne sananne dan adam bawa ba wanda yake tsoro kamar Allah mahalicin shi mutumin imani iya yarda idan ka ga ka sa Allah cikin lamarin kace na rantsa da Allah misali wallahi kaza iya yarda dan ka sa Allah cikin lamarin to mutum ya yarda ya amince kuka yi alƙawari kai rantsuwa da Allah ya kamata ka cika wannan alkawali na Allah dan Allah ya baka umarnin an sa Allah cikin lamarin ka ku warware rantsuwa bayan kullata yace wa qad ja'altumullah alaikum kafila kaji domin kun sanya Allah shi ne kafi me kafila nan ai dalilin rantsuwa kai da Allah shi na mace da kai sannan yarda da abin da ka wani kai nan ka sa Allah shi ne kafi wanda ke yanke daukan wani abu gaba da annabi tunda kun san Allah ta haka ku yi kokarin cika rantsuwa yana alƙawari kan ku warware bayan kun kulla illa na yan wa rantsuwa da ake hanin warware ta akwai bambancin rantsuwa ta uhur ta alƙawari na yarjejeniya akwai rantsuwa ta zanyi ko ba zanyi ba yanzu misali zan yi cewa wallahi ban na ƙara zuwa gidan wani ko wallahi ban na ƙara taimaka ma wani ko wallahi sai na je na sha giya ina jin ata mai rai ka kuma masu sha wani giya in giya ce sha wani giya sha ma giya ma shi kantaka to kenan lokacin da kai rantsuwa ka ce baka baka zuwa gidan wani kana na aji alkhairi ne ba na taimaka ma wani manzon sallallahu alaihi ce irin wannan idan mutum ya rantsuwa amma karuwa da yake cewa manzon yake cewa inni wallahi insha Allah la ahlifu ala yaminin fa'ara ghayra khairan minha illa atatu allazi huwa khairun wa tahallaltuha wa kafatu an yamini tarwaya manzo Allah kace wallahi tin zan yi rantsuwa kan wani abu amma na rantsi sai in ga misali da maku na rantsi Allah ban na ƙara zuwa gidan wani shi ko na aboki na ne ko dan uwana ne kaga wani alkhairi ne na rantsuwa ba zan yi ba to anan babu hujja in ce ai na riga na rantsi da Allah ban zuwa gidan wani nan manzo Allah ce ka dogara da rantsuwa ka ji aikata alkhairi ya yi lafiya kan taka rantsuwa ka ce daga gani na da na rantsi a na abin da yake kanka ka yi rantsuwa ka aikata alkhairi to ka yi ka fara rantsuwarka ka je ka yi alkhairi nan so ake ma a warware ta eh a yi rantsuwa bannin kaza to yanzu kuma abin wani alkhairi ne ka yi ka fara na rantsuwa he ka sha giya ka sha giya sai ka yi ka fara a takaice dai rantsuwa kar ta saka don kare ka ta wanda ba aurewar ta alƙawari da aka yi da wani eh inna Allah ya alama ta fa'alun domin Allah ya san abin da kowa ke aikata ma me ce gaba
ولا تكونوا كالتي نقضت دخلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون to yanzu dai abin da ya gabata wata aya na biyar ta tsalki aminta wa afu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alƙawalin Allah idan kun doki alƙawalin wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha ka ku warware rantsuwa bayan kun karwa ta suna Allah wa qad ja'altumullaha alaikum kafila kun sanya Allah ya zamanto kafil akan mai ɗaukan yaunin wannan abin da kun rantsuwa na alƙawali inna la ya'lamu ma tafa'alun Allah sabu da kuke aikatawa yace kashe kuma wala takunu kallatin na kada gazala mun ba da kotun an kasa kar ku zamanto kallatin na kada gazala kamar wata tawarware zaranta nan gazal nasu da ake da ake war da ake yin zare da abduga wanda sa ana kada wanda sa abun kadin kadin mutane da wani tsahida na mazari ba ake mutsa da abduga haka tsahi suke yi da da musu wannan tsahi ba kenan abin da ake yin zare domin za a ɗauko abin da ya saɗa shi wani abu ana ana haka ana zuwa haka ake zai da sada danu na ma'ana kan ku zamanto kamar wadda take warware zaren da bayan ta kulla nan karin magana ne wasu na cewa an samu wata haƙiƙa a haka a makka ne wadda take wuni tana tana tana kulla zare gaba ta warware gaba daya sai ta yi ta gaba ta warware ta koma baya to wannan wancan ma wancan ma kace yace mun sami sun ce ma kace yace to ala kulli halin dai karin magana amma akwai wata take ne amma dai nan ma'anar magana kinaya ce ta magana ba a san mutum ya alƙawali ya warware aikin banza ne kamar zai ta wurin tana yin zare wuri mace tana kuma tarore kai ta aikin banza kenan kin bai dace ba kawa kai kai haka na kai alƙawali ka warware alƙawarin da kai ce kenan halattin na kasar gaza da kama tawarware zaranta min ba da kowatan bayan zaren ya ƙarfi ya kama an kasanta warware ta sun ce shi ta koma baya tattakhizuna aymanakum dakalan bainakum kuna dokan rantsuwa tsakaninku dakala ma'ana dan yaudara kawa mutum rantsuwa dan yaudara kuram dan yaudara kuka da kake ba kaka mutum rantsuwa da Allah baka yin kaza kuma kaje kai ko ka rantsi da Allah za mu kai na yarda kaza kaza ya an cewa ya kai garo ne ka nan kina rantsuwarka ka sa sun Allah ka yaudara da shi shi ne wa musulunci nake kula da alƙawari na ga ma'auya muna hisiyan lokacin kasan shi har kai hari cikin Europe cikin Turai cikin hari yaƙi da yake yi sai wasu mutane wata al'umma wani gari ne sun sa hannu na yarjejeniya ba sa yaƙi wata kaza ko shekara kaza yanzu ma'auya ya so furfita ya ɗauki wannan dama ya ɗauki dama ya kama hanyar garin misali an ce abin alƙalin zai ƙare farkon watan muharram alƙalin muka zai ƙare sai lallaba kusan garin kenan harko da preme harko sai haɗa kuma sun da ba da ƙawali akwai amur bin amasa cikin sahabi amur bin amasa ya gane hauya kama ya ya ce allahu akabar ya ma'auya na kadara na kadara ya ma'auya kakki yaudara kakki yaudara ce menene ya ce naji manzala yana cewa idan ku alƙawari da mutane kakka yaudare su ku sani ba a gaya masu yau abu ya ƙare ba ka yi yaudara da haure ne amma ganin za a yi wani abu da dace bin jeniya ita la la la ita na ji manzo sai ya ce idan ku sa hannu kudin sai ku sa hannu kudin wasu mutane kuna zaman lafiya kada ka yarda ka kai masa hari sai sun san da abin ya kare ta ko shari'a ta ko ayi ba sai madara kada bani ko ga maganar wannan Huzaifa da baban shi sun yi hijira daga Makka za ta Madina manzala ya zo Badar a lokacin da manzala yake buƙatar ƙari annabi ya hutu da mutanen kaɗan isa maza a yaƙi kuma yake ga dangane yaƙi ya kama mazala iya buƙatar mutane ga huzaifa ga baban shi amma a hanya huzaifa ƙunsha sun tare shi da can ya ɗauki alƙawalin za mu sake ka amma kamar alƙawalin ba za a gamu da kai ba a yaƙi ne suka ce sun yarda shi da baban shi huzaifa aka sake shi ya tsero da ya zo ya zo wa manzon Allah abada ya shiga cikin tawaga ta yaƙi ya kai ta suna ga abin da muka yi da mu da kureshawa ni da babana manzan na ce aufi adam ka cika masa alƙawarinsu kuma za mu dogara ga Allah da yake su ba mu bukatar ku kutai ku wannan bai dai zai ba cikin cikin abinci ba kawure ne ma ya musulunci ya san bai sanya wadara ko da kawuri ne ka cika alƙawari eh ba a sanya wadara yace kenan tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum kenan wala takunu kallati laqad gadala bal min mar qotan kasa kan ku zaman to kamar wata ke warware zaranta bayan ya kari an kasa ta warware bai koma baya tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum kuna daukan rantsuwa tsakaninku ta zaman to rantsuwa yaudara dan ka yaudar wani an takuna ummatun hiya arba min umma wani yace kuna haka misali kun sa hannu ne da da wannan wannan gari daga baya ku gano ga wani gari wanda shi ya wannan ƙarfi saboda saboda alaƙa da wancan garin mai ƙarfi ya ku warware ta wannan aje kuma a yaudare shi ka ku yi haka nan don wata al'umma ta haiwa ta yawa ko ƙarfi ku yi warware a ƙaunin masu kaɗan ko ƙaramin ƙarfi ka ku yi haka nan in da kuna ƙaunin ko su waye ku cika shi eh ta kuna haka an ta ku umma ta yi arba min umma don wata al'umma ta yi yawa a kan wata he ku yi aiki da mahi yawan ku yi dare ‘yan kaɗan ku yi haka inama ya budu kuma Allah bi Allah yana jarraba ku ne jarrabawa ce ku ga yayin lalle koma da wannan ku sami hikaji ya zama bunan adal wannan makon mu je zama a kan ku ne jarraba Allah ya jarraba ku ne kan ku yarda da yawan wasu ku ta da alƙawlin wasu wal yubayyana lakum yawm qiyamah kuma za a ƙara nan duniya gobe kiyama Allah zai muku bayanin duk ma kuntum fi takhtalifun duk irin rigima da kuke a nan duniya tsakaninku da wane ne da wane ne Allah zai tada kiyama yayi hukunci tsakanin bayi ya bambance kowa da kowa da mai gaskiya da mara gaskiya kenan akwai kiyama nan za a bayanin komai komai dalla dalla wannan ga lokaci Allah kai mu satan sanin insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته